الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta laraba da zai zamo bakwai ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a cikin wannan littafi mai albarka a wannan makaranta kamar yadda muka saba a kowane sati to yau ma insha Allahu ta'ala za a ɗora a inda aka tsaya satin da ya gabata a darasi na biyar shafi na shida a sunan littafinmu ta ƙaribu daruri min ulumiddini wanda babban malami ya rubuta a shaikhu al'allamatu al-bahar abdullahi bin muhammad bin usman al-ma'aruf bibin fodway rahimahullahu ta'ala wadda aka fi sani da abdullahi gwandu bale ce fasulun fita yammumi ma'ana haza fasulun wannan wani fasili ne wani aji ne daga cikin fasul ko fasulla da ke cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi bayani kan ababen da ke walwala alwala haka kuma mun yi bayani akan wanka na janaba da kuma wanka na uh, wato abin da ya shafi dai uh, wajibi wankan da yake shari'a ta riga ta ɗora ma musulmi cewa wajibi ne ya yi wanda wannan dai ya shafi uh, wankan jinin al'ada wankan jinin haihuwa idan jinin ya ɗauki kamar yadda dai muka gabatar da bayani su da haka bayanan da aka yi da kuma siffa wadda aka faɗa to duka abai iri ɗaya ne babu wani bambanci to wani lokaci da ita alwalat da wankan ba zai yi a yi su ba saboda rashin ruwa tunda ba alwala dole sai da ruwa hakanan ba a wanka sai da ruwa to sai musulunci ya zo da wani abu wanda in ke rasa ruwan za su wakilci ruwan ko kuma wannan abin zai wakilci ruwan shi ne abin da ake yi a wato na taimama da ƙasa sau da haka duk sanda janaba ta same ki ko kuma jini ya ɗauke ga lokacin ibada ya yi babu ruwan da za ki wanka ko kuma wani dalili kamar yadda za a ambata ya hana ko da akwai ruwan aiwanka to wannan sai taimama ta wakilci wanka ta ɓangaren ibada amma janaba tana nan tare da ki idan ke ibada daga baya ki samu ruwa to za ki yi wanka an bi ki bashin wanka kenan haka lokacin sallah ya yi babu ruwan da za a yi alwala to shi ma sai taimama ta wakilci wannan alwalat har sai lokacin da Allah ya kawo miki ruwa sannan ki yi alwala kuma waɗancan salloli da ki ba sai kira masu ba sun yi to shi ne mala ya ce faslun fitayen mumi wannan fasili zai mana bayani akan abin da ake kira da taimama wala ya tayammamu illa maridun a babu wanda zai yi taimama sai marar lafiya gina ita wannan taimama akwai iya wasu mutane da an ka yadda su yi ta sai ki saurara ki ji in ke shiga ciki shikenan za ki iya yin taimama to mutum na farko shine marar lafiya amma sai mala ya ce maraban ya durruhul ma'u rashin lafiyan da yake ruwa na cutar da shi idan an samu jiki ruwa ga janaba ko kuma ba alwala ga lokacin sallah ya yi kuma ba lafiya kuma ciyon nan a idan an ce a yi amfani da ruwa to kila watakila ya ƙaru ko kuma ruwan su jayo wani sabon ciwo wanda baki da shida to wannan shi ake magana amma in rashin lafiyan ki ruwa bai cutar da shi to wannan ba ɗauke miki amfani da ruwa ba dole sai ke yi mi sai ke yi amfani da ruwa to shi yasa mala ya ce maraban don mu fahimci cewa ba kowane ciwo ake cewa da zarar na ji ban da lafiya ɗaya in je in yi taimama ba a'a sai ce maradan rashin lafiyan da ya durruhul ma'u amfani da ruwa yana cutar da wannan rashin lafiyan ko dai ya ƙaru ko kuma ya daɗe bai warke ba wataƙila rauni aga jikinki kuma wannan raunin a bai son a sa masa ruwa ko an riga an sa masa magani ta yadda idan an ce za a wanke inda raunin yake to sai ya zan maganin sai ya lalace to wannan babu laifi sai ki aji ruwan ki je ki nemi ƙasa ki yi taimama kamar yadda za a yi bayani au khafa maradan bi sababihi ko kuma ya ji tsoron maradan samuwar wani sabon ciwo bi sababihi saboda amfani da ruwan lafiyar kilau amma kuma bisa ga al'ada idan ki yi amfani da ruwan nan zai iya ja miki rashin lafiya watakila masassara ko ciwon ƙashi ko ya jayo miki mura mai tsanani haka kun ga ba ciwon saɓanin na farko shi na farko akwai ciwon amma kuma ana jin tsoron idan an yi amfani da ruwan kuma ciwon ko ya ƙaru ko ya daɗe bai warke ba shi kuma wannan da malam ya ambata ya ce a'a ko jin tsoron jayo sabon ciwo bisababihi saboda aiki da ruwan to anan an samu sai a yi taimama na uku au khafa atashan ko ya ji tsoron kishirwa watakila tafiya aka yi kun san wani lokaci an yi tafiya ruwa sukan ɗan yi waya ko? to sai zan ana tare da ruwan ruwan ga in an ka ce za a yi amfani da su wajen wanka ko alwala to sai ya zan babu ruwan da mutane za su sha sai kishirwa ta dami mutane to shi ma an samu a ajiye ruwan nan don a rinka sha sai a je a yi taimama saboda lalurar kare rayuwa don da ƙishirwa tana haifar da matsaloli in ta yi tsanani sai ta jawo kisa ma to wannan galibi ya fi faruwa ga mutane wanda an matafiya ko waɗanda ke rayuwa inda adda ƙaramcin ruwa amma munan da a cikin gari kun ga ba mu da wannan matsala muna samun ruwan sama akwai ruwan gulbi akwai ruwan rijiyoyi akwai na bohol bohol ko yawwa kun ga mu ba mu da tsoron kishirwa ko ba haka ba yawwa to amma wai yana yiwuwa wani lokaci ki samu kanki cikin wannan yanayin ga ki da ruwa ga lokacin sallah ya yi kuma ruwan ga ba su da yawa kina jin tsoron in ki amfani da su suka ƙare in kishirwa ta zo ba ki da abin da za ki sha to anan saboda kariyar lafiya da rayuwa sai musulunci ya ce an yadda ki ki aji ruwan sai ki nemo ƙasa ki yi taimaba na gaba sai ce au khafa khurujal waqati ko ya ji tsoron fitar lokacin sallah bi talabihi in ya ce sai ya je ya nemo ruwan nan ya samo su lokacin sallah ya yi kuma bai da ruwan da zai yi alwala da su ko wanka a tare da shi kenan yanzu kun ga sai ya nemi ruwa ko to sai zan in ya ce hije he nemi ruwan ya dawo sannan ya yi amfani da ruwan wala Allah lokacin sallah ya fita in ma dai ko don karancin lokaci lokaci ya yi masa karamci sosai ko kuma a'a ruwan nesa suke da shi kamar a ce misali sai ke bar garin nan ke je haggulma ke samu ruwa ƙasa eh misali sai ki auna ki ga kamin ki je gulma ki dawo lokacin sallah ya fita to anan sai ki yi taimama wannan na baku misali ne shi ma wannan ya fi faruwa ga irin matafiya da sauransu ga lokacin sallah ya yi kuma babu ruwa to sai a tsaya a ɗan dubi ina na an ka ga alamun tsuntsaye na gittawa suna yi wannan ɓangare to galibi inda duk ga tsuntsaye na yi akwai alamun ruwa wurin nan to sai a ce shi kenan ɓangare kaza ana tsammanin ya an tafi za a samu ruwa ga tsuntsu kaza can ya gitta ga tsuntsu kaza can ya gitta to amma tun da ba a san kusa suke ko nesa ba to ba a jinkirta sallah ita sai a gabatar da sallah in an gabatar da sallah shi kenan kuma daga baya ko an samu ruwa duk waɗanga abubuwa da aka ambata ba za a sake sallah ba au bisti'malihi ko kuma ya ji tsoron fitar lokaci domin yin aiki da ruwan yana da ruwan yana da komi kila janaba ce ko misali zan baku kamar wadda jinin al'ada zai ɗauke mata kila abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce minti biyar ba kuma ga jini ya riga ya ɗauke ta tabbatar da ya ɗauke kun ga minti biyar zai ishe ta ta je ta yi wanka sannan ta zo ta yi sallah rana ba ta faɗi ba bai yi ko in dai wankan ƙware za ta yi to a nan sai ta aje ruwan ta yi taimama saboda mi kan lokaci ya fita sai ta yi sauri ta yi sallah in ta ƙare sallah sannan sai ta je ta yi wankanta na ɗaukewa jinin al'ada to shi ne abin da malam ke nufi da aubista imalihi aɗafi ne akan abin da ya gabata na aukhafa a marathon ai au khafa khurujal wakati ko ya ji tsoron fitar lokaci bisti imalihi domin yin aiki da ruwan saboda ƙorewar lokaci gare shi au min faƙade ma'in ko kuma kwata-kwata ya rasa ruwa lafiya shilau eh amma kuma ya nemi ruwa sama da ƙasa ya rasa kuma ga lokacin sallah ya yi to ana abin da aka ɗora masa sai ya yi sai ya taimama duk waɗanga abubuwa ana gaya mana ne dalilin da ke sa a yi taimama ashe ba haka ɗai kawai za ki tashi ɗai ki ce ki yi taimama ba a'a shari'a ta iyakance wuraren da aka yadda a yi taimama to su ne malam ke lissafa mana mun ji na farko har zuwa wannan na au min faƙaɗe ma'in ko kuma ya rasa ruwa to tun da ya rasa ruwa sai ya sai ya nemi ƙasa falmaridu marar lafiya wancan irin rashin lafiyar da an ka ambata a baya ciyon da ruwa ke cutar da shi banda ciyon da ruwa baya cutar da shi shi wannan ba ɗauke miki taimama ba ba ɗauke miki arwala da wanka ba ba ki da damar da za ki yi taimama to sai mala ya ce wal musafiru da matafi wanda ya bar garinsu alfaƙidani waɗanda suka rasa ruwan da za su yi tsalki da su to su biyun nan ya tayammama ni za su yi taimama likulli salatin ga kowace sallah in ba ki da lafiya kuma rashin lafiyar da an ka yadda ki yi taimama to za ki yi ta taimama har sai san da mi ki samu lahiya ko kwana goma za ki ki ta sallah kawai da taimama abinda ɗaya an ka ɗora miki da sallah ta zo ki yi taimama ki yi sallah har sai sanda Allah ya kawo miki sauƙi ko ciwon yan ragu ki tabbatar da cewa yanzu ruwa ba zai cuta mini ba ko kuma ana sanyi mai tsanani wanda kila in kice ki wanka zai iya jawo miki masassara ko ya jawo miki mura mai tsanani ko ya jawo miki ya tada miki ciwon kashi da makamantansu to shi ma nan duk an yadda ki taimama amma in dai sanyi ɗaya na akwai kawai iyaka in dai ke wanka za ki ji sanyi amma kuma sanyin ba zai cuta miki ba ko saboda kina da cikakken lahiya to wannan ba a ɗauke miki wanka ba kuma ba a yadda ki taimama ba sai dai ki wankan na haka nan in ki gama ki je ki nemi mai ki shafa ko ki je ki samu mota ki ɗan gasa jiki ga Allah ku saurara wal hadiru sahihu to na uku ɗinsu shi ne wanda an zaune gida kuma lafiyar salau shi ne alhaduru mazauni gida as-sahihu wanda an lafiyayye ba ya yi magana marar lafiya ba kuma ya yi maganar matafi to na uku ɗinsu shi ne alhadiru sahihu wanda yake zaune gida bai je ko ina ba sannan lafiyar salau alfaƙidu wanda ya rasa ruwa to shi kam la ya tayammamu illa li faridatin ba a yadda shi taimama ba sai ga sallar farilla saɓanin matafi saɓanin marar lafiya waɗanga guda biyu an yadda su yi taimama ga kowace sallah da ta farilla da nafila da shafa'i da wutiri da ƙiyamun laili da sallan walaha duk an ba su dama su yi su yi su da taimama amma wanda shi lafiyar salau kuma ba ta hayaye ba to shi ba a yadda shi sallah da taimama ba sai sallah farilla in kun gaji da Allah mu yi addu'a mu tashi saurare an ka ɗora muku to shine mala ya ce au janazatin ko kuma sallar janaza ta ayyanat alaihi da tawaje ba gare shi kun san asali sallar janaza fardu kifaya ce ko wasu sun ɗauke ma wasu ba kamar irin sallar azhar sa ba sallar azhar dole ne kowa ya ko amma yanzu misali a unguwa sai mutum ya rasu to ya aka samu wasu mutane suka yi mai sallah shikenan saura ko ba su je sun yi ba ba su da laifi amma yanzu yin azahar ta yi ba a cewa in wasu sun ka yi wasu ba sai sun yi ba to asali sallar janaza ba wajibi ba ce akan kowa amma fardu kifaya ce abinda ake nufi da fardu kifaya in wasu sun tsayu da shi wasu ko ba su yi ba babu komi to sai ya zannan shi sallar gawa ta waje ba gare shi wajabci kuma na wajibi na fardu ainin shi ne ta ayyanan kamar misali durin nan babu wanda ya iya sallah jana'iza in ba shi ba kun ganin tami ta waje ba gare shi ko kuma a'a mamacin kamin ya mutu ya yi wasiya ya ce in na mutu wane ya min sallah to shi ma nan tami ta waje ba gare shi saboda wasiya to sai ya zanga ya za a yin sallah ga aka ce to malam durin babu wanda ya iya sallah in ba kai ba kuma babu ruwa to bai cewa a'a ku bari sai na je na nemo ruwa in je in yi arwalla in dai yana da sunan shi in babu to sai shi taimama ya jagoranci sallah a yi sauri don gawa ba a bukata a yi jinkiri da zarar mutum ya rasu to abinda shari'a ta ce a gaggauta kai shi gidan shi domin in mutumin kirki ne to cikin alheri ne za ku shi cikin ni'ima za ku shi so da haka mutum an ce in mutumin kirki ne ma a matsuwa ma shi kai ba a sauri an ka sa cikin rame ba eh in kuma ba mutumin kirki ba ne annabi ya ce to kun rabu da sharri eh kamar ciwo ne yana jikinki sai Allah ya raba ki da ciwon to mutumin da ya yi mugunyan mutuwa bai mutu bisa ga hanya mai kyau ba shi kuma hargowa yake yana ta cewa ina za ku je da ni shi bai son a kai shi shi kuma wancan yana son a kai shi saboda shi wancan rahama za a kai shi zuwa gare ta wanga kuma da ba mutumin kirki ba azaba Allah za a kai shi zuwa gare ta to wannan shine dalili in dai ba wani dalili an ga samu ba mutum in ya mutu ba a jinkirta gawar shi sauri ake yi a yi mai wanka a yi mai likkafani a yi mai sallah a ɗauke shi a je makabarta a rufe shi to shi yasa a duk da mu yanzu matanmu ba su sallar gawa ko tsoro suka ji eh bare ku bare suna na aisha duk suna yi in kamar musamman bayan annabi ya rasu in kamar wani babba daga cikin sahabi ya rasu to sai su ce a kawo musu gawa ta yi a aje cikin masallaci sai su zo su yi mai sallah su mata to ko yanzu inda ana yin haka nan eh to ya danganta ya danganta nan ma ana iya a yi haka nan to ai tun da an te can an ga ana yi ya kamata nan ma an dawo ana yi sai ku rubuta takarda ku ce to in an wawa ne sallah a ba ku dama kuma ku yi mai ko ba haka ba akwai lada mai ɗimbin yawa fa kuma yana yiwa cikin matan nan na za a anshi addu'ar ga mamaci sai Allah ya gafarta mishi yana yiwa su mazan ma sai a hankali sun roƙa sun roƙa Allah ka cece wani Allah ka gafarta ma wani Allah bai amsa ba amma cikin matan sai a samu eh ko ba haka ba yanzu dai kamar irin ga gida misali kila yaro ya rasu to kamin abu kina kuna iya cewa aje muku abin ku nan cikin gida ku yi mai sallah in an kai mai sallah kun ka gama sai a ɗauka a kai ma maza su ko su yi tasu eh eh a to sallar gawa minti nawa ce ai ba ba ta jimawa kabarbari guda hudu ne eh ba wani yawa gare su ba in ki kabbara guda misali sai ki karanta fatiha da sura sannan ki kabbara ta biyu sai ki yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ki kabbara ta uku sai ki roƙi rahama ga shi mamacin shi ɗaya za ki warewa da addu'a wannan lokaci eh sannan sai ki kabbara ta hudu to wannan sai ki roƙa wa kanki da iyayenki da sauran musulmin duniya gaba ɗaya shi kenan sai a sallami ai ba wani ba wani waya ga sallagawa ba babu ruku'u babu sujuda babu tafiya eh da larabci aka yi to ai ai da larabci aka yi ba a wani yare cikin sallah in ba larabci ba in kowar addu'a in dai kina da ikon da zaki iya koyon larabci to wannan dole sai ke koya ke yi ko waɗanga salloli da muke yi na farillai su ma dole da larabci zaki yi sai dai in ke koyi larabcin ke koya ba ke iya ba to wannan ai miki uzuri a to ai ba ku koya ba ba ku koya ba ko ba haka ba to babu lai za mu samu wani lokaci sai a gwada eh sai wata ta kawo ɗanta a gwada da shi a a sallah dai eh a a yaro za a kawo wanda bai da tsoro sai a gwada muku yadda aka aje shi eh ba wa yanzu ba sai zuwa gaba in kuma kuna da in ba ku bukata kuma ana iya bari to wannan kamar ko ga gida misali kila ɗanki ne ya rasu sai ki ce to a bari ko ke kaɗa kina iya mai sallah eh dama sallah kawa ana ana ana iya yin ta guda guda mm annabi ai daban-daban kun kaga an kai mai sallah ko daban-daban an kai mishi to saboda haka ibada ce ba a ce wai dole sai wane ba kowa zai yi to babu wanda ya ce kukar ku yi babu yi na kawai abba ku yi eh a ba ku dai magana ba ku yi magana ku gani in dai waɗanda an kawa magana sun san shari'a ba su hana muku tunda matan annabi sun yi kuma an ba su dama sun yi tunda ba makabarta na kun ce ku te ba nan ne gida a aje shi a mai kamar irin nan ajin ga misali ana aje shi sai a mai sallah shi ke ne na'am to ba ibada ta ba to Allah ya sawwaka to ai matsalar da annan zai iya yiwa wata ranta kama gare ki ke ma ta zamo fardo ainin gare ki ku samu gangudun mata na zalla kuma mace ta rasu kun ga dole ku yi mata sallah to in ba ku koya ba nan ya za a yi ga ga ga rufi kun ga duk abubuwa na da ya kamata ku koya ko ba haka ba eh ana ya samu wata rana wani dalili ya sa mace ta rasu kuma mata ɗaya na zalla to na ya za a yi sai ku ce dole sai maza sun zo ku aje gawa gaba gare ku kuna ta kallonta yawwa mata ɗaya na an kashe maza ko to yanzu ke kawo misali madalla to yanzu na in ba su iya baya za a yi kun ga ashe tana iya ɗauruwa to ko da ba ki da niyya aikatawa ki karanta ki san hukuncin abin ki san ya ake yi in abin ya cin miki aikatawa kawai zaki yi li'adami gairihi shi ne jana'izan nan ta wajaba gare shi saboda an rasa waninsa wanda ya iya sallah sai shi to kun ga ta wajaba gare shi da haka ko akwai maza ga wuri in dai ba su iya sallah ba mace ɗaya ta iya to ita ta wajaba gare ta tunda shi bai iya ba mai amfani ne to waɗanga su ne dalilan taimama yanzu za mu yi bayanin yadda ake taimama saboda haka tana da sifofi guda biyu mala ya kawo mana sifa guda sai mu yi bayanin wata sifa ta biyu amma waɗancan duka sabubba ne da ke sa a yi taimama ko dai rashin lafiya rashin lafiyan da ruwa na cuta masa na ɗaya kenan ko kuma mutum yana jin tsoron in ya yi amfani da ruwa za su jayo mai sabon ciwo na uku ko kuma jin tsoron ƙishirwa in ya yi amfani da ruwan na hudu ko kuma jin tsoron lokaci saboda lokaci ya yi karamci sosai na biyar ko kuma in ya ce zai yi aiki da ruwan kamin ya gama shi ma lokaci ya ya fita ko kuma ya rasa ruwan gaba ɗaya to wannan duk dalilai ne da ke sa a yi taimama to sai cewo sifatuhu siffar yadda ake taimama in baki sani ba shine an yadduriba al'arda bi yadaihi ya bugi ƙasa ma'ana ya shafi ƙasa da hannayensa guda biyu shine ki shimfiɗa su saman ƙasa haka inda adda turɗa eh saboda haka ba a taimama saman siminti ko saman tayis sai da yin akwai ƙasa wurin to saboda ƙasa sai a yi taimama amma irin yanzu wanga tayar da yake an wanke shi an yi komi to ba a taimama don ba ƙasa ba ne to haka ma siminti eh amma duwatsu duk ana taimama bisa gare su don duci ƙasa ne Mm. to duk abin da yake ƙasa ne ko yana cikin hukuncin ƙasa kamar yashi to duk ana iya taimama a kansa to sai malam ya ce biniyyatis tibahatis salati tare da ƙudurta niyyar halatta sallah neman halatta sallah tunda mai janaba mara tsarki kun ga ai haramun ne yin sallah ko to lokacin da zaki shafi ƙasa da hannayen naki sai ki ƙudurta ga zuciyarki kina mai neman halatta sallah da wannan taimama din domin in ba haka ba wanda adda janaba haramun ne ya sallah wanda bai da arwala haramun ne ya sallah to amma taimaman nan shari'a ta zo da ita za su tsaya matsayin wanka da alwala domin a je a yi ibada fayam sahu bihima kuma wajen niyan nan ba sai ke ce na wai tusti ba hata a salati ba ba sai ke furta ba cikin zuciyarki kamar yadda mun ka faɗa game da wanka cikin zuciyarki zaki ƙudurta zaki nemin shari'a ta halatta miki yin wannan ibada saboda mi akwai hadasi cikin jikinki wanda hadasin nan kuma yana hana ibada to bayan ke shafi ƙasat mala ya ce fayam sahu bihima wajahahu sai ya shafi fuskarsa da hannayen biyu gaba ɗai ba da hannu guda za ki shafa tun da hannu biyu ki shimfiɗa ƙasa to haka da su za ki shafa duk inda ke cikin fuska kamar yadda mun kai bayani cikin alwala to sai ke shafe shi da hannayen guda biyu a wasu malamai na cewa idan hannun akwai duwatsu ko ƙaya ko wasu hakukuwa kina ɗan kakkaɓewa don kar su cuta miki ga fuska ashe kun ga fuska ake fara shafa wajen taimama ba hannuwa ba kun gani to sai malam ya ce bayan kullahu ya shafi fuskan nan gaba ɗayanta kakki rage komai summa yadribu dai sai ya sake bugu alal ardi ya sake buga hannayensa saman ƙasa bugu na biyu kenan fayam sahu yumnahu sai ya shafi hannunsa na dama biyu surahu da hannunsa na hagu saboda haka wannan shine na hagu wannan shine na dama to dama hannun dama ga ibada su ake fara gaban dama su ake farawa da su to sai ki shafi hannunki na dama da na hagu ma'ana ki amfani da hannun hagu sai ki shafi daman to shine ga yadda zaki yace ya ja'alu asabi a yadihi sai ya sanya yatsun hannunsa al-yusra na hagu ala atrafi asabi yadihi al-yumna ya sanya su kan gefen yatsun hannunsa na dama shine haka sai ki birkice hannunki haka in gani ko sai ki dauko wanga sai ki haka sai ki shafa nan sai ki kawo nan ga gwiwa eh nan za ki fara shafa ba nan aka farawa ba haka za ki juye baya e baya za ki in ki juya haka sai ki shafa sai ki shafa ki shafa ki shafa to shi ne abin da yake nufi ai shi za a faɗi yanzu sun mai mirru a sabi'ahu sannan ya biyo da yatsun hannayensa na hagun hatta ya bulugal mirfaka har sai ya kai ga mirfaki shi ne wanga ƙololo na hannu sha ke kira sai ke kai can in ki kai can sun maye ja'alu kaffahu sannan ya sake ɗauko tafin hannun nan na hagu ala batini zira'i sai ya ɗora ya saman zira'i ciki kenan nan tunda ke shaho haka haka haka haka haka ke kawo nan sai ki sake yin haka nan shine cikin ne in ki azana akwai wani rami nan ko to sai ki ɗora tafiyan hannun hagu saman cikin wannan zira'i min tsayi mirfaƙihi daga naɗin ko kuma ramin mirfaƙinsa gwiwarsa ƙabidan alaihi kina mai jim wurin ila ku na sai ki gangaro har zuwa wuyan hannu haka inda ki fara ke kiga kin shafi baya ga zuwa karon farko sannan ga dawowa ke shafi ciki shikenan sun bayu jiri sannan ya gudanar da batina ibihami cikin babban harcensa ala zahirihi ya koma bayan yadda helium na hannunsa na hagu shi ne haka haka zaki ke ga wangana nan baya haka zaki sai ki shafa kamar yadda da ki zo shafa haka ke ko yau sai ki juya kuma sai ki shafa shi kenan sun mayam sahul yusra ka zalika to yadda ki wa na dama shi ma na hagu sai ki juya shi ma ki mai haka nan to wannan ita siffa ta farko akwai siffa ta biyu ko mafi sauki bugu guda aka yi sannan ba sai ke shahi zira'i ba da ke sha da ke aza hannu haka eh sai ki shafi fuskai sannan ki shafi wuyan hannu hmm? yawwa to shi ma can cikin manzumatul qurdubi an ce in ki wannan ya wadatar bugu guda sannan kuma shafan wayan hannu kawai amma sun ce wannan ya fi amma kowane ki a wurinsu ya yi illa su wasu malamai sun ce wannan da ake bugu guda hadisan shi sun fi ƙarfi sun fi yawa don galibin hadisai na annabi sallallahu sallan da suka zo karantar da taimama ba a ga annabi ya shafi zira'i ba bai koyar da a shafi zira'i ba galibi ruwayoyin da aka ruwaito wasu na ganin ba su tabbata ba eh to ko dai ga mazhabar tamu kamar in kun duba manzumatul qurtubi duk yayi bayani cewa ko bugu daya ki takaita akan shi ki shafe fuska sannan ki shafe wayan hannu shikenan sai ki je ki yi sallah mala ce wa kaifa ma masaha duk yadda ya shafa can ba ya ce ki fara shafan sama ba baya ko to mala ya ce wai ko sabawa ki duk dai yayi abinda dai ake so ki dai shafa ko cikin ki fara shafa sannan daga baya ki shafi baya duk dai yayi mm to shine a jaza'ahu ya isan masa in au aba in dai ya game wannan gaba da shafa abinda ba a so ki bar wani wuri wanda baki shafa ba wayan taqidu taimama na walwalewa bina ƙidul wudu'i da abubuwan da alwala ke walwalewa da su ma ambaci abubuwan da ke walwale alwala ko to in ɗaya daga cikinsu ya faru ga wannan taimama ta walwale sannan da ƙari ita taimama wa bi wujudi alma'i qabla salati ke taimama ke komi kamin ki sallah sai ga ruwa ko ki samu lafiya to taimama ke ta rushe eh sai a dawo a yaro Allah in wanka na sai a yi mm amma an riga an sallah shikenan mm to ai an faɗa a baya sai a yi taimama in hakkina jin tsoron kamin ki gama eh lokacin sallah mun faɗa baya amma in dai ruwa ya zo kuma akwai lokacin da za ki amfani da su wannan taimamar ta walwale wajibi na ki dawo kemi yi alwala to fasali ya ƙare sai na alhaidu na'am eh sosai wanka ya wajaba sai zan kuma babu ruwan da za a yi wanka ko kuma babu isassan lafiyar da za ta ba da dama a yi wankan akwai rashin lafiya misali kila jini ne ko kuma janaba ce to wannan sai ki je ki taimama ki ibada ki amma amin yadda mun ka faɗa ɗin ga haka zaki ba zuwa za a yi mutum ya yi ta birkiɗa ga ƙasa ba amma hawan biki bashin wanka duk sanda ki samu ruwa wannan wankan yana nan bashi eh ko kwana nawa an kai dai an bi ki bashi ita wagga taimama kawai aikinta ta baki dama ki yi sallah kina yin sallah to shikenan yanzu ke koma mai janaba amma kina yin taimama kamin ki yi sallah yanzu hukuncin ki hukuncin mai tsalki amma kina cewa assalamu alaikum to janaba ta dawo kun gane abin yawwa saboda haka yanzu an bi ki bashin wanka shina nan in lahiya na abba ki da misali in kwana goma ki kina nan da janaba duk sanda ki samu lahiya wancan wankan da an ke ɗauko bashi sai ke yi shi kun gane bambancin abin ko ba wai alwallah yanzu shikenan ta tsaya matsayin wanka bala e tana tsayawa matsayin wanka a wajen sallah amma wajen ɗauke hadasi gaba ɗaya to wannan ba taimama ba ta yin wannan tana ɗauke hadasi ne na ɗan wani lokaci kuma an yi haka ne saboda sassauta ma rayuwa sassauta ma musulmi sannan da kuma kiyaye lokacin sallah yana yawa an ce a bari sai sanda ki samu sauki to yana yawa ki wata guda baki da lahiya kenan baki yin sallah eh to shi yasa shari'a ta ce a yi sallaki amma shi wanka to an bi ki bashi to a shiga taimama ko a tsaya nan eh a shiga haida eh minti takwas minti takwas na ba mu dama mu mu yi bayanin haida na sai a bari wani sati a shiga a yi bayani cikakke saboda akwai bayanin a faɗi me ake nufi da haida me sifofin jinin haida duk da duk kun sani me ya kashe kashen mata sun kasu kashi nawa tun da mata ba kala ɗaya ba ne yawwa to kusan malamai za mu ga sun kasa masu al'ada wajen gida takwas kuma kowace da nata hukunci kowace mace da nata hukunci to insha Allah muna ya bari wani sati a sai mu shiga na'am aka ce mi waye magana ina au khafa ko ya ji tsoron adashan kishirwa ya ji tsoron kishirwa in ya shanye ruwan in ya shanye ruwan a'a in ya yi alwala in ya yi alwala ya ji tsoron bai da ruwan da zai sha daga baya tun da ke ga wajen alwala dole a yi amfani da ruwa kuma ruwan ga su da yawa kila ba su wuce leda fiya wuta ba eh ke ga ba su wuce a yi alwala ba ba su isa a yi alwala kuma a sha inda ana jin kishirwa kuma su ɗaina to sai shari'a ta ce ki aje fiya wuta ɗinki sai ki yi taimama in ki taimama sai ki zalla daga baya sai ki shanye fiya wuta ɗinki shi ne shi ne tsoron ƙishirwa kenan to sai mu bar al'ada saboda yana cikin matsaloli masu mahimmanci wayanda eh wayanda mata kuma za ka ga suna sakaci a wannan babi su kuma malamai ba su cika bayani yadda ya kamata ba saboda wasu saboda karancin sani wasu kuma saboda eh, saboda lalurar ba ta su ta ba to saboda haka dai ko wani sati dai ko wace ta yi kokari ta zo a yi karatu da ita insha Allah za mu yi bayani cikakke duk abin da ya kamata a faɗa gwargwado za a faɗa to amin amin akwai wata tambaya kan taimama ko wani abu wanda bai shaye taimama ba na'am duk yadda ya shafi gabansa a jaza'ahu to shafan ya isan masa in au'aba idan ya game fuskarsa da hannunsa wajen shafa wayan taƙido akwai wawun taimama na walwalewa bina ƙidil wudu'i da duk abin da ke walwale alwala duk abin da ke walwale alwala yana walwale taimama kuma dama mun yi na waƙidul wudu'i a yi a baya ko yawwa to wannan shi ne to sai wuce tambaya sai a yi tambaya kamin lokaci ya isuwa wa alaikum salam eh sai ya aika yaro ya je ya nemo mai to sai ya nemi duci eh ai ana taimama ana taimama ga dutse duci shafa ɗaya ta yi zaizayi sai ki sa a tallabo miki dutse sai ki shafe shi ki shafa sai ki shafe fuska eh sai ki shafe hannuwa eh insha eh a siminti ai ke ga ƙasata kuma an riga an dahita duci kuma yana na yadda Allah ya halicce shi ɗan adam bai juya shi ba siminti kuma ke ga an samu wani kemakal ko? asalin shi ƙasa ne amma an dahe shi an canza mai to ba a taimama bisa gare shi ko kuma ko da in babu wannan yan akwai ina irin ginonin ganara na laka da aka yi da kunku ko bulo to su ma sai ki sha ba ɗai in dai ba a yi musu fenti ba eh a wayan gaba su duk gina in ya zanta siminti ba ta yi eh ku bari a yi bayani duk gina in ya zanta siminti ta ko kuma talaka ta amma an yi filista ko kuma an yi mata fenti ko an sa mata tiles ba a taimama amma in tana ne da take irin ginonin ƙauye haka to shi kenan shafan ƙunƙan nan ɗaya zaki wannan bangon shi kenan ko kuma mutum ya sa a ɗebe mai ƙasa cikin yawwa cikin ɗan wani abu haka sai ya shafi abiti sai ya aji ko ya shi duk yana yi eh eh a to wannan bai halatta ba ruwan ba yawa in ma har arwallar ba mutum bai iyawa ana iya mai arwallar ai ana mutum arwallar na inda inda yake da kwance a zo a yi masa arwalla a wanke masa hannu a kurkura masa baki a shaƙa masa a wanke fuska a wanke zira'i a wanke ƙawahu sai a ce to yi sallah in dai ruwan ba su cuta mai to zaman wai ɗaya bai iya tashi wannan bai sa ya taimama shi wa ciwon nan dole sai in ya zan bai son ruwa ruwa na cuta masa amma in ruwa bai cuta masa to dole awa mutum alwallah ko bai iyawa sai a yi kokari a gyara wannan eh eh a wannan kuskure ne a su wa'annan da sun kai muke fatawa su su adda nauyin lai su Allah zai tambaya to wannan rashin sani ne ba komai a wannan rashin sani ne in dai har ciwon in dai har ciwon ruwa bai bai cuta masa yawa to sai ai taimama in kana iya kai in baka iya ai ma taimama ai ma arwalla a to ana yi sai ai miki alwala to ai ai shi yasa kun ga malam ya ce maradan ya durruhul ma'u shi a karatun na farko ciyon da ruwa ke cuta masa duk ciyon da ruwa bai cuta mai to ba a yadda a yi taimama ba ba a yadda ba sai dai in ya zan ba ki iya tashi kuma babu wanda zai kawo ruwan misali na babu wanda zai kawo ruwan to wannan saboda uzurin rashin samun ikon kike je ki ɗauko ruwan to wannan za ki iya taimamaki amma yan akwai mai kawo ruwa akwai mai taimam akwai mai alwala to alwala ba ta haɗe ba eh ba ta haɗe ba tana nan na'am mm mm sai a sai a rollarsa haka nan mm ai mai sai shi sallah wa alaikum salam eh eh eh to ruwan in ya yi eh sai shi taimama tun da ke ga ruwa yanzu na cuta mai eh da zara an ka san ruwa na cuta to shi kenan ka a taɓa su in kuma suna gasuwa sai an gasa eh in ya zan sanyin suka cutawa in an dawa su ba su da komi to sai fa an dawa a ba haka ba ne na'am eh eh eh a'a arwalla zaki arwalla zaki inda ka wankuwa a wanki wanda adda matsala a ta batu ne la yukallifu Allahu illa wusa eh eh sabko hannu guda na arwalla hannu guda na arwalla eh to sai ki sai ki wanke inda ka wankuwa wanda bai wankuwa saboda ciwo sai a bar shi a wannan da wannan da bai son ruwa kuma ya gaji saboda yoga to irin wannan mutum zai yi arwalla wadda ba ta son ruwa sai ka a taɓa ta a bartan ita hukuncinta ya faɗi wannan shine ma'ana addini na da sauƙi duk sanda an ka samu tsanani sai musulunci sai ce to an ɗauke ma to wasu abubuwa ba a tsayawa a bi su yadda suke rubuce sai a yi ta abubuwa ana ɗora mutane bisa ga ɓarna shi ya amfanin karatu ai eh yawwa ka gano ya abu yake rubuce na'am alaikumussalam eh eh akwai hankali ko babu sai ta yi wadda taka iya eh ita fa sallah babu sallar da aka yi babu arwallah arwallah za a yi mata in dai akwai hankali in kuma shekarun sun yawa na hankali ya wuce kila ba ta iya ba ta iya bambanta jikanta da ɗanta ba ta bambance kuɗi da takarda to ke ga akwai hankali to sai a yi mata alwala amma yan hankali ya gwabce to wannan sallah ma ta faɗi eh sai dai a jira kawai har lokaci ya nuna cikin sallah babu komi ko salati ta ka iyawa ta yi sallar ta yi in ma su bihana rabbiyal azim ta ka iyawa ta yi babu komi ka a ɗora mata cewa dole sai ta jayo suratul a'ala sabbi hisma rabbikal a'ala na'am eh yanzu sai ki nemi istighfari ba a ce ki rama saboda rashin sani kuma lokutan sallan sun riga sun wuce kuma lokacin da ki ke dauka haka din ne shine daidai to wannan ba a cewa sai mutum ya sake amma tun harko abin da ya kamata kame a yi a yi tambaya to ku ba ku yi tambaya ba kuna ta abin nan in kuma kun gaji sai a yi addu'a eh eh eh eh eh eh eh to ya danganta ku saurara ya danganta da ku saurara habaru Allah ga wasu can na yi ya danganta da yanayin tafiyar in ya zan ana kai inda za a kai lokacin sallar bai hita ba sai ki bari sai an kai sai ki in kuma ya zan kina jin tsoron fitar lokaci kila kamin a kai lokaci ya riga ai ko la'asar ta yi duk a zahar na nan a zahar lokacinta bai wucewa sai rana ta faɗi har ƙarhe hudu har ƙarhe biyar har ƙarhe shidda duk in ki a zahar ke cikin a zahar kuma cikin lokacinta sai dai na lalura ba ranko ba ba ta zama ranko sai rana ta faɗi to sai zan kila bai tsayawa sai wuraren shidda ko biyar da wani abu to kina ya bari sai ke kai can wannan laifi shi Allah zai kamawa da shi na jinkirin yanzu ke ba ke za a kaba ba in kuma ya zan kamin ya kai kila rana ta faɗi to in kina da ƙasa ki yi taimama in babu ki tara hannunki ga ga iska haka sai iskan ya ɗan bugi hannunki sai ki shafi fuskaki eh eh a'a ba sai an sake ba ba sai an sake ba eh ai ko da Allah ya karbi mutum kamen akai in dai tahiyan na ana isuwa cikin lokaci mutum bai yi laihi ba kawai mutum na yana zaune gida misali lokacin azahar ya yi kila an ce karfe ɗaya sai bai tashi ya azahar ba haƙarhe biyu haƙarhe uku kila sai Allah ya karɓi rayuwa ce bai yi laihi ba bai yi laihi ba saboda lokacin ko da ya rasu lokaci bai hita ba ba ka zama mai laifi sai lokacin sallah kwata-kwata ya fita kama wanda bai asuba sai rana ta fito to ke ga wanga mai laifi na wanda bai yin sallar isha'i kila sai tsakiyar dare ko ƙarshen dare ko kuma sai alfijir ya hito in zai asubahin ya game azhar din jiya eh la'as a isha'i din jiya da asuba din yau yayi ko ya je aiki ya dawo bai iya sallah cikin dare duk akwai su ko kuma wanda bai yi sallah azhar ba da la'asar sai rana ta faɗi sai ya game saboda ya je wajen wasan kwallo da sauransu sai ya zo da magariba ya yi azahar ya yi la'asar kuma ya yi magariba eh akwai matasan da ka haka nan mm. mm. mm. a'a ki bari sai an isa sai ki sallai eh eh kwarai kuwa inda ku saurara inda ake taimama ko a yi sallah sai in ana jin tsoron kamin motar ta tsaya lokaci ya wuce amma in dai dukkanin alamu sun tabbatar da cewa ana isa cikin lokaci su wannan ba a yin taimama a yi sallah sai dai in arwalla gare ki in kina da arwallaki to wannan ba matsala kila ko da ki shiga mota ke yi arwalla tun waje eh ana tahiya kawai sai ki ga karhe ɗaya ta buga shi kenan sai ki kabbar harama ɗaya ki sallai eh eh ima'i kike yi dan sun koya kike kai haka eh misali ba kai goshi akai ƙasa ba a dan duka akai to ga alama dai kun gaji ku bari mai addu'a to wagga ta yi magana wagga ta yi kun ga tawazan saurare a dinga yi a dinga yi guda guda eh a dinga yi guda guda na fi fahimta Mm. amma in dai ruwa na babu don kawai karfe ɗaya ta yi to baki cewa ɗaya ki taimama ki sallah saboda ɗaya direba bai tsaya ba a amma in kina da arwallaki to saboda kiyaye farkon lokacin sallah wannan kina iya yin sallah ki koda cikin mota ne ko cikin jirgi ko na ruwa ko na sama duk kina iya yin abiki to wannan shine to amin wa alaikum salam eh eh yana kasaru saboda wanda ya ce gwandu in an tambaye ki zaki ce yayi tahiya ba daidai yake da wanda ya ce matan hada ba wanda ya ce matan hada unguwa ya tahi amma wanda ya je gwandu ko an bursa wayan ga duk matafiya ne duk kasaru za su yi eh shari'a ta ba su dama su yi kasaru mm. amin shi kenan ko? to subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh